بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أما مسلمي قاشي الله سبحانه وتعالى يا ساكي قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a 20 da juma'a hudu ga wata na juma'a saniya hijira shekara 438 wanda ya dace da uku ga wata na uku shekara 2017 sati da ya gabata dai muna cikin tafsirin suratul araf cikin suratul araf mun zo muna cikin aya ta 54 mun fara lokaci yayi kina insha Allah alama Muhammad sai ka fara da farkon aya ta 54 ta wannan sura inna rabbakumullah
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ربكم الله من تشبه بيان sati da ya gabata muna cikin bayanin wannan aya mun dauko mas'ala ta aqida ta tauhidi mun yi bayanin mas'ala da ake magana kanta mas'alar Allah fi sama ko fawqa al-arsh mun yi bayani aqida Imam Malik rahimahullah aqida Imam Malik Allah fi sama'i ne Allah na sama bayani da muka yi kullum mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala laita ka mitili shay ko sami'ul basir duk abin da aka ce maka na Allah kaka sawara a kanka irin naka ne ko irin na wani komi na Allah daban ne da komi Allah na sama da komi bayani da muke sati da gabata ruwaya wannan baiwar Allah akwai ruwa cikin sai musulun cikin sai musulun akwai ruwaya wadda imam musulun ya ruwato ta ɗaya cikin sahabbai na ga ma'auya bin hakan a sulami ma'auya bin hakan a sulami zama abu abin a takaice ya zo daga garinsu daga ƙauyensu ya zo madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya rasulallah ni dai farkon rabuwa da jahiliya ya ambato irin abin da ake a garinsu na zuwa wajen bokaye ko in ce yan duba ya ambato mas'ala ta canyi ya ambato mas'ala ta yan buga kasa duka dai wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya mai kashi ya mai maganar dabarin da nisantar waɗannan ababe da maganar ƙasa cewa an samu cikin annabawa daga cikin annabawan Allah na yin haka wannan neman katari ne wanda ya dace da shi shi ne neman mana kamar neman katari ne ƙarƙashin wannan imam musulun imamun nawawi cikin sayar musulun ya yi magana kan wannan hadisi da ma'anar wannan hadisi cewa masalar annabi an ce annabi cikin annabawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala iya sanar da annabawa gaibu ta hanyar da ya so wacce annabi da yake yi hanya ce da Allah ke bashi labarin gaibu amma ce a wannan al'umma abu ne sananne ya kama magana ta kaji iyad cewa abu ne a wannan al'umma ijma'in al'umma ne a yau ba wanda musulmin da zai zo ya buga ƙasa ya nemi neman ba da labarin gaibu ci halaka ne haramu ne ittifaqin wannan al'umma da maka wani ka maka wannan ruwa ya shubaha maganar duba ita ta tabbata haramu ne kuma da'awar sanin gaibu cikin littafin magabata kan cikin sun mafasar halil cikin sun aishifa an yi bayani da'awar sanin gaibu ka wuce da haka bai dacewa mai duba ya tsalla balle ka bishi bayan haka ma'awai bin haka masulami ya ba manzara wani labarin sai yake cewa ga abin da kashe ba abin da kashe ba ya ce ina da baiwa tana min kiwo cikin jawaniya bangaren uhud ne wata daga arewacin madina wajen uhud ne inda ake mai kiwon dabbobin shi yace wannan baiwar Allah sai sai sakaki kelekeci ya cinye min dabba guda yace ina haushi kamar da kowa ke hushi da nazo sai na cire ta da biyar na mare ta to wannan abu da zama manzo Allah labarin wannan mari da na mata kware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama min laihina kuma kun san da cewa a musulunci mari haramu ne ko daga matakka ko danka Allah ya ba huska wata daraja yan uwa huska tana da daraja a wajen Allah ko danka ko matakka ko za ka yi bugu huska haramu ne ka buge ta na ga ayyau ta ce mai saukin bugu yanzu ka ce ka cire shi da biyar ka cire ta da biyar to haramu ne an ce cikin haƙƙi na miji da yake kan mace baka haƙƙin marinta inda zai gaban shari'a kai tabbata kana marinta to nahi da Allah ya raba kuɗi ta baka haƙƙin marinta dan ka na cikin ka kai manzo Allah ta wa qatala hadukum falsaka da wata ko ya kula ka wada ko za ka wada kai musulmi ko za ku hada da wani ce kai kiyaye huska ko hada ce kuma kenan huska tana daraja wannan ruwa da ma musulmi rutu sai manzo Allah ya gina mai ce to he daga me zan yi in mutu daga wannan hushi da hushin Allah laki da nayi sai daga ko abin da ya kamata in yantar da wannan baiwa sai manzo ya ce to amma yanzu kayan ka yantar da ita dan ka kara maka hure yawa kawo ta abin ciki imaninta da ta zo tambaya da maza da ya mata kurum sai ya mata aina Allah kurum ce aina Allah ta ce fi sama ya ce malalata an ta rasulullah ya ce a tuka hafa ina ha mumina manzo Allah ya ce mata aina Allah yake ta ce iya sama ni waye ta kai manzo Allah ne ya ce ka ‘yantar da ita mummuna ce mai imani shi ne kamar ba nake cewa kaga wannan amsa wadda wata ba ƙauya jahila ta ba da amsa masama a yau malami na addini har malami jami'a ka iya ba kanki wahala wajen Allah wa iya ko ina dan uwa wannan shi ce aqida ta makaranta ta ti da gabata ita ce aqida salafu salih duka na kwarai da Imam Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad bin Hanbal dan wannan kusa mai risala risala ta Ibn Abi Zaid mai risala baba farkon aqida farkawa yan uwa sai da ya kafa aqida ta salafu salih da farko wanda yi mutane suna kan risala amma a ƙida sa sha'ariya ce sun saba ƙida mai risala ka karanci risala ya yi magana a nasu risala cewa wa annahu fauka arshihin almajid fauka arshihin almajid bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmihi yace Allah subhanahu wata'ala yana saman al'arshi mai girma da zati shi amma iya da ilimin ko'ina wannan masala ka koma alfawakin da wani yan wani ka ana wa domin me yake tsakanin maganar sala saboda ayo akwai malaman yan baran da masu da addini ya ce maka an malikawa ne wallahi bai cikin malikiya kuma ya saba littafin malikiya wannan littafin risala ne wani ake karanta a dukkan makarantunmu sai mai fauki da wani ya kama ganganun yan hira yan magana a amma Allah ya ji a ce iya sama za karshe anan ya kama magana ya ce wannan magana fa ta cewa Allah na sama magana ce ta al'umman farko na kwarai ba ra'ayin wani bane ba ta da haka abin da ke lafiya ga mai imani kurin ka mai kauya ka huta kurin da wahala dan wannan shine mas'alar da muka amata kenan abin da yake aqida al-sunnah jama'a Allah na sama da komai to wannan magana uwa cewa ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ardi bi sittati ayyam Allah shi ne ya halicci samai da kasai a cikin kwana shida su mustawa ala al'arshi magana kenan sai daidaita akan al'arshi malamin na cewa me ya kawo Allah ya magana halittun samai da kasai ya kawo magana al'arshi wa domin al'arshi ita ce mai girman halittar Allah subhanahu wata'ala cikin wata ruwaya wadda albani cikin sila sai yana albani ya kawo ta manzana iya cewa masama wato saba fil kursi illa ka halqatun mulqatun bi ardin fala wa fadl arsh ala al kursi ka fada tilkal falata ala ala tilkal halqa wai ta inganta ne annabi ya su sifanta mana girma al arsh yace sammai da ake magana sammai bakwai da kasai bakwai duka girman su yawan su yace idan da za a ɗauko sama bakwai ƙasa bakwai an kula abin da kyau kula abin da kyau a ɗauko sama bakwai ƙasa bakwai yace a ɗora kan alkursiyu matsayin yawansu kamar ka ɗora zobe ka jefa zobe cikin sahara yadda za su ɓace gaba ɗaya sama bakwai da ƙasa bakwai kan kursiyu kamar ka ɗora zobe a sahara yadda zai ɓace haka za ta ɓace cikin kursiyu yace ita kuma kursiyin wa tun kursiyin yace idan aka ɗauko kursiyu aka ɗora akan al'arshi yace ita ma karantata kamar yadda aka sa sama bakwai ƙasa bakwai kan kursi suka suka bace kamar zobe ita ma kursiyin kamar zobe ce kan kan al'arshi dan wa abin yana da girman gaske ila kullu imani da Allah subhanahu wataala ka san girman Allah in wani mun wani cikin Qur'ani ya cikin sunnar Allah iyaka mana halittu yayi kaza yayi kaza dan ka san girman mai wani halittun sai ka baka sanin Allah amma kana sanin girman Allah ta hanyar halittun Allah dan wani cikin wata ruwa da Abu Dawud ya rutu cewa Jabir ke bada labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa udina li an uhaddisa ala malakin min malaikatillah min hamalatil arsh yace inna ma baina shahamat udunihi ila atikihi masiratu 700 am ku je wa wai an labarin gobe kiyama za a zo malaiku ta kusa daga alashin Allah ku to annabi ke cewa a wannan ruwa ta Abu Dawud kuma ruwa ta inganta ta tabbata manzo Allah yake ce masa habbai uzina li an ban uzini yau uzini daga Allah subhanahu wataala yace Allah ya ban uzini in ba ku labari in ba ku labarin wani mala'ika ɗaya cikin mala'iku masu ɗaukar alhashin Allah ya ce zai ga maka ba girma shi kwaɗe ba a gaya maka wannan abu ɗan girma ka san girma abin da yawa ne ya ce yi an ba an gaya muku abin da yake tsakanin kunnen shi fatar kunnen shi wannan wannan fata ta mai mai ɗan yawo ta kunne wannan fata kunne da zuwa ka haɗa shi kilo nawa metar nawa ta tahiya tahiyar shekara 700 ba wai magana ba metar ko kilo a kudin tsakanin kunnen shi da kawada tahiyar shekara 700 yawan ka sawar abin girma abin ya wuce hankalinka in wani haka allah da halittu masu girma gaske yana da halittu masu girma ya shigo da kasai da sammai haka yan uwa wannan shine hanyoyi da mutum zai san girman Allah subhanahu wataala ta hanyar halittun shi yace yukushin lailan naha bayan sha inna rabbakumullah alladhi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam Allah shine ya halicci samai da ƙasa a cikin kwana shidda ثم استوى على العرش كما يديت أكان العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا دري نايل بيرانا معنى أنا تتيم حسكي هي قد وجه دا زنا دعوة ديا بايا ملا كلا رانا ما زنا دي سبابتا شنو كي تشاو نوري كي تشاو وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون yace wa ayatu lahum wata aya ta Allah ga mutane al-lailu nasluqu minhu an-nahar fa idahum muzlimun ga dare ga rana ana cikin rana sai a janye wannan haske sai ka ganku cikin duhu ana cikin haske ta tambaya a ina fitan yake a ina ake taba waye mai wani aikin Allah ya ce faɗi za a musulmin he ga suna a cikin duhu ya ce wai shamsu ta jarili mustaƙarri laha zalika taƙadiru da azizul alim wannan rana Allah ce tana tahiya don awaninku zuwa wata matabbata lokaci da ya da Allah mata kuma wannan wata hiyar rana ce zalika taƙadiru da azizul alim wannan wata wani mizir ne wani lissahi ne daga wanda yake mabuwayi matsani shi ya tsara tahiyar wannan al'amari rana da wata kone na tahiya cikin tsari na ba mai sanin wannan tsari he wanda ilimin alafiziya ilimin ilimin kimiyya yadda ka san tsarin tahiyar wannan abin yadda babu duk iyakan lissahi kaɗan canji kaɗan na kuskure babu sabaku misalin da suke yi na cewa tsarin Allah wanda koma marasa imani da Allah suna cewa lalle wannan halittu wani gwani ne ƙwararre ya yi wanda kuma baya kuskure cikin tsarin shi ma ba su ce Allah ne musa Allah ne tsari ne suka ce na wani gwani wanda shi farko ya kayan shi kuma har yau yana kontrolan kayan shi kuma babu kuskure a kai takadirun azizul alim wannan هيك تشاو القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجوم القديم yace shi kuma wata Allah ce mun mai wurare masabkayya da yake bi shi wata kamar zama aka ta aka ce a zamanin zu aka ta kamata ta adam ta mun adam zaman turar dan adam ne satellite akan kasa shi mu mu yake zagayawa alaƙar wata da rana mu muke aka tsara mana inda yake bi mu gan shi ƙarami iya ƙarami ya zama babba ya rage don lissafin musan kwanakin wata Allah ta ya mai manazin ta iya babba hatta ada kalkurjun kadim ya koma kaman busheshen tsirke dabino ya kuma ƙarami kuma ya koma babba wannan haka Allah ya tsara don haka ke cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika kama wa la sabiqun nahar wa kullum fi falakin sabahun da haka rana da wata da na cikin jahiliya ce ai rana ta kama wata a'a Allah ce bai wa rana a inda take ta gamu da wata ko wata ya gamu da rana ce wa kullum fi falakin sabahun kowanne iya cikin falakin shi ko na Allah mai orbit orbit kina inda yake ba gama dan wannan kowanne ta shirma kowanne ta shirma ta wani Allah yake girma kanshi tabarakan lazi ja'ala fis sama'i buruja تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل الشمس فيه waj'ala fiha saraja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
a wannan wuri Allah subhanahu wata'ala yana girma kanshi tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i buruja ya girmama ya daukaka wanda ya sanya fitulu a sama ta fi sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ya sanya fitula mai haske rana aka samu kuwata shi ma mai haske to huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah dai shi ne sanya dare da rana suke maye juna yukushin lailan naha haka Allah ya tsara ana cikin haske da ganga cikin duhu ana cikin duhu da ganga cikin haske wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala zalika taqdirul aziz al alim dan wadun wannan menene ake jawo hankalinmu mu san girman Allah subhanahu wataala wanda ga mai hankali yan uwa an kirba wannan barin lazim mu girma Allah wanda ya san wannan abin cewa ba su ba Allah wannan kurin halittar Allah ne a barka kurin akan diba wannan kada ya sheka aiki to wannan Allah shi ne cewa babu yace yukushin lailan nahar yatlubu hasitan dare na bin ma'ana rana na lullube dare kai dare na lullube rana yace wa shamsa wal qamara wan nujum musakharatun bi amri da rana da wata da turmamu duk wa'annan Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe mana su ya ba mu damar cin ribarsu da umarnin Allah muke cin ribarsu da wani ce a ilmince jahili bai sanin wani abu bai ba cewa abin da ke tabbas a hakika haƙi ne cewa yau kaddara misali inda a ce rana aikin ɗan adam ne irin da ake kufir wata ran ganin din ba wuta yace inda rana za ta yi kufirkin ba sabon ba ba ciyarsa ba ciyar ta tiye ke yin sabon daya inda za a samu kufirkin rana ciyarsa guda wannan duniya ba ma iya rayuwa kasar sabon daya duniya mata zama za mu duka zamu lalace duka wasu tamfin da lalace don wasu tamfin duniya zai baki in a ce misali za a kufir na sabon na ciyar guda a ce rana an samu matsala ta an kufir a maido idan wasu ba mu da wasu ba mu ba bu mai rayuwa har mu kai amai da wutan maganta sai da ayi wasu to mu san girman Allah to Allah shine ya sauki da wannan ababe rana da wata da turmamu in wata turmamu wanda ya san irin misali masu shiga cikin teku ko sahara su suka san irin aikin da suke da rana da turmamu lokacin dare in yayi ayin batan kai kayan turmamu ake gano alama gusum arewa su kurwa wani wanda ya san ilimin turmamu ya sanda haka duk da wannan magana cewa turmamu wannan abu ne gare mu mu muke diba amfanin turmamuwa shi wai shi amfanin wani abu ne kaɗan cikin shiriya cikin ɗaukar alama kuma zama ta kuma ado ce ga sama cikin turmamu ado ne ga sama mu kalla mu kalli ayoyin Allah mu girmama Allah subhanahu wa ta'ala yan wannan muna kallo kadiba sama kadiba ayar Allah ta rana da wata da turmamu sai ka girin mahalicin wannan abu wanda ya kudin suka kamata kullum ya mai ilimi ko menene ya jayi cewa da Allah wanda ya karanci ilimin turmamu ya san wata galakasi ba zai san bayan da galakasi ba in wa galakasi tunturun da turmamu miliyar kan turmamu yau za mu ɗauka magan su gasu nan kullum ba su yawan gaske wannan ba su kai ba ɗaya cikin dubin abin da ke sama suna masu yawan gaske in ana in wani ana magana galakasi wata duniya ce ta musamman ta turmamu ake wannan wanda muke gani ɗaya ce cikin wannan duniyoyi in ana ba magana mu bayan wa ana magana ranar mu tana cikin karamar turmamuwa to ita ma a cikin wannan turmamun ita ma karamar turmamuwa ce an ce karamar turmamuwa da muke gani anan zaka zaka gani ta yi ranar mu sau dubu karamar turmamuwa karamar turmamuwa karamar shi karanta ta yi zai muka ranar mu sau dubu kuma jibi abin da kisa miliyar ka miliyar ka a sauran a cikin sama wannan wannan wai muna ganin bangare ɗaya ne ina bangaren mun nasa ba dan wallahi mai hankali girma Allah subhanahu wataala shi wata duka hura ce ta ba maka ke magana ce ba ta kawo wata ba maka ce mai ilimin turmamu wannan ilimin abin sama suka ta gaskiyar magana duk wanda ya diba ilimin ya diba turmamu ya diba abin da ke sama kace dan bi ne ko ya imani da Allah ko ya haukace kace ta ce ko dole duk wanda ya diba ta kace ta dole dan bi ne ko kai imani ko Allah mahalici ko ka haukace kurin da tuna banza da tayan banza kurin ka haukace dole ka san girman Allah abin ya wuce hankali ya wuce lisan ban sai umma lisan na tsare dole ka san abin wannan akwai wani goli mai imani wannan golin Allah ne yace Allah shine ya sauƙaƙe rana da wata da turmamu yace musakharatun bi amri an sauƙaƙe wannan abin da umarnin Allah yace ala lahul khalq wal amr na Allah ya hankalin mu cewa to Allah shi ke da halitta wa'ina abin gaba da aka zaino halittar shi ce kuma shi ke tasarrufi da kayan shi yadda ya so dan wanzu mai wannan iko ne zai ci ayi a ce ba ayi ya ci ayi a ce ba ayi dan wajibi dan wayo jibin duniya ta mu dan an wani yanka dan ga mutum ya ci ayi kaza misali yau amurka sun ce ayi kaza saka doka a tare da jirage a tare da kima kun saka doka kun saka doka ta a cikin dari kaza na duniya ai ta haniya ba a yarda ba alhali ba su muku ba ruwa ba su muku ba abinci ba su muku ba ba abin suka muku ba abin suka ku na rayuwa daya ba wani abu abu daya na rayuwa wanda yau mutum ke rayuwa dan adam wanda wani mai ilimi ya zo ya yi shi kadiba damar da hagu kasar sama kaga wani abu idan ki kallo wanne ne halittar wani wanda wani ba Allah ba ko mu kadiba kadiba jikinka kadiba kasa saman ka ko ina kadiba wani abu ne ko mun ga shi a ce ai wannan abun ai kasa rasha ta kirkire kullum har ba aka goya zuwa a duniya kullum ƙarya ce sai dai a gama abin da Allah ya samu kaza ko kadiba wannan sai sun girma Allah ka girma Allah ko ina kadiba idan ka ko ina kadiba ka shafa da auzar ba wani abu daya ko maganta shi ko da kwaya daya a ce wannan wata kasa ce ta ilimi suka gamu su masu ilimi ne suka kirki ko a ga abin ku ga shi kun ya bullo kurun kuma ga kun ka saba ta bullo ga wai kuma ga ya bullo kurun da ilimin wata kasa a sai dai a gama wannan wata halittar Allah da kaza da kaza da kaza ka kaza ya samu kashi ai ai ai da kufar ko ai da kufar gama akai aka dauko wannan aka dauko ya gama sai aka me zai bada shi da kashi da kufar shi ilimin wani shi ilimin kimiyya shi ilimin kimiyya shine a dauko wannan da wannan an gama dama Allah ya tsara aka sun ga mun a samu kaza shine kurin ba wani abu ɗaya da wani ya halitta duka halittar Allah ce amma me wannan ikon wani ce ayi a ce ba ayi an ga da zaka yi naka ce kai laifi amma na wani mai kashi da wutsari ba abin da ya maka wai shine kuma kan alfahari shine abin kwarai haba dan uwa me zaka ce ma Allah Allah ya shaida mu Allah shaida mu
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين yace tabarakallahu rabbul alamin bayan duk wannan bayanai Allah ke cewa tabarakallah Allah bayan wannan bayanai Allah ya yirum ce tabarakallah rabbul alamin ya girmama Allah ubangijin halittu gaba daya shine rabbul alamin ya girmama sai ya kawo ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la hibbul mutadi yanzu bayan wannan wa kiran ku cewa kirayi ubangijin ku mana ko bauta ta ma ubangijin ku kira ubangijin ku tadarruan wa khufiyatan cikin kaskantar da kai ku girma wannan an ka maka wannan zubin Allah ka girma Allah mai wannan ikon ku kira Allah cikin halin kaskantar da kai cikin sassafta murya alamar ladabi gabawa cikin nutsuwa ku ku girma Allah wannan mahalicci yace innahu la yuhibbul mutadin Allah bai san masu ƙetar doka wannan cikin ruwa cikin sahih bukhari haka musulma ka ruwaya manzala ya cikin tahiya sai sahabbai kuma sunna ce an aka hau tudu a yi tasbihi a yi kabbara an gano a tasbihi suna ambata ana saboda ta daga murya sai ce ayyuhan nas irbawa da anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba illa tad'unahu sami'un qarib yace ya mutane yace ku aiki hankalinku ku ba ku ba ku kafa hankalinku ku yi cikin nutsuwa yace wanda kuke kira kanku ba kanku wahala wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda bai na bane ba ya ya daga sunan ya Allah ya a a wanda kuke kiran iya kusa ba kurma bane ba makaho iya nan iya ji iya gani yace iya kusa da ɗayan kusa ruwa cewa ya hika kusa da igiye da wuyar raƙuminka iya nan kusa da ku na maganar jan hankali wajen kaskantar da kai wajen ambatan Allah maka a yau musulmi wai wai ya ambatan Allah iya bara ya ya faduwa wai ya ya bace wai ya shiga ya zama ya bace yayi me yayi ya bana yi wai ya wakace ya zama amma hauka ne wannan suka kawo ta ruwaya cewa wai manzo Allah ya ce tuzkuru la ta'budu azabul munafiquna anta majnun ko ambata Allah har munafiqai su ce kuma ku tani sai suka wannan mun suka suna kaya mafiya masu rawa amma amma mamaki duk da ke wannan rawai baka ga shehu ya rawai inda addini Allah kai kai mu sai ka sa kullum ba ta bazai sa suna rawa ka baka yi amma inda gaskiya addinin Allah ne bautar Allah ta wannan rawan a taki su malaman su yi ma ka taba ga shehu ya rawa ko dan shehu ya rawa haliba har ba haliba rawa amma inda har addinin Allah ne kamata ya su ma tsara saka da basa raya ba amma ga basa yi kuma daman gaskiyar magana ba addinin Allah bane ba ba addinin Allah da rawa da ki babu addinin Allah babu rawa ba da ki imana kawo wasu cikin masu kiri imam ana abdulkadir jalani Allah cikin shiga wata mishi iya kawo cikin littafin shi cewa waɗannan masu rawa da kiran masallaci cewa wajibi ga duk hukuma ta buya da su ta hudu su masallaci Allah abdulkadir jalani ta jalani ta ta amma muna muka kullum muna muka labarin wannan malaman da yawa mutanen kwarai ne bayan Allah sun ma Allah ibada sun abin kirki yan ba su zawa su bata su bata abin shedan ne biyu ba dai bata abin amma Abdul Qadir Jilani Allah cikin shiga ta mushi iya cikin malamai wanda malaman sunna suka ma sheda su Imam Zabi su Ibn Taymiya su ma Abdul Qadir sheda iya cikin bayan Allah na kwarai duk abin da kike suke masu ce suna shi ne su suka kawo su daga baya shedan ne da suke amma shi mutumin kwarai ne an mai sheda ba Allah na kwarai na ɗan wa takaice ba abotar Allah da rawa da kiɗi cikin ruwa yake wacce ruwa ba ta inganta ba wacce ruwa ta aka da ibe ta inganta ba kuma bayan magana inganci shi da aka kawo maganar ka ambaci Allah har a ce na kwasa kai mabuci ne ɗan wa me cikin ma'anar magana zai zo ko da wacce ya inganta a yanzu ga mutum shi ɗaya magana ya ce kai mabuci ne ko na kiran ba a ce ba a rawa nan ba magana rawa ko kiɗi ko a bara hado a maganar kiran ka rika magana ana kana magana kai ɗaya shi wani yace kama kuce shi da magana a na ce rawa aka magana rawa nan to sai su kawo mafi yanzu wannan ruwaya da hujjar a yi rawa a tashi a fadi bai cikin addinin Allah ba su tuba ga Allah bai cikin addinin Allah rawa da ke ana bata Allah cikin nutsuwa da kaskantar da kai yace Allah bai ta masu masu ta'addanci nan wata ruwaya wadda ina ga Abu Dawud ya rawaita Ibn Majah ta tabbata ruwa ne abdullahi bin makaffa ina ga cikin a cikin malamai cikin sahabbai abdullahi bin makaffa ne sai shi dan shi ya addu'a Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-jannah idza dakhaltuha Allah ina roƙonka ka bani beni beni hori a cikin aljanna a dama aljanna na shiga iya roƙo ba beni hori a dama aljanna ya shiga kace ya bunayya sadin lahal janna wa idri min an-nar fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu qaumun ya'taduna fi du'a wa tuhur yace dana kurin ka roki Allah ya baka aljanna kurin ka roki Allah aljanna ka ba ruwan ga wani aljanna gidan hori a ina ne a dama tsoro shi shigi ne kudin ka roki Allah ya baka aljanna kudin sai baka da abin da kace da zai baka da abin da aljanna sai baka da abin da kake so lamun fiya ma sha'una ko wannan ya mazi baka ka zana ka zana ma Allah zai baka ya ce domin na ji manzana ya ba labarin cewa za a samu wasu mutane wanda suke ƙetare iyaka suke shishigi kan lamarin addu'a da tsawon da tsarki kuke gona da iri kan addu'a to wani kana ciki me kawai ka zana ma Allah kuna ba kuna baka aljanna kuna sai ya ce wala tufsidu fil ard karanta ba da filayya
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين na'am wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kakku bata kasa bayan an gyara bayan an zo an yi wa'azi Allah ya kawo da annabawa ya kawo da annabi an gyara an sa kuta ka hanya Allah ce kashe da yan rushe da'awa nan kashe ne da yan bata da'awa yan rushe da'awa Allah ce kakku bata kasa bayan an gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'a kuki kubauta ta ma Allah cikin tsoron azabar shi da kwaɗan ramush dan wannan shine mas'alar da malamai malamai sunna ke cewa ko ta aqida da take yawo kan wasu wai cewa wanda ya bauta ta ma Allah dan tsoron wuta da san aljanna bai bauta Allah da Allah kisa ba wanda ya bauta ma Allah dan san aljanna kadai ba dan azaba Allah ba bai zaba sai wanda ya bauta ma Allah ba dan san ba dan tsoron wuta ba ba dan ba dan san aljanna ba wannan shine mai bauta Allah ta kware ce wannan wata ibada ce ba ibadar Allah ba kaga nan can Allah ya jero annabawa ya dinka kaf yace wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu nakashi'in annaba Allah ya jero masu kimanin girman da cikin bayan shi yace suna bautar mu ragaban wa rahaba suna kwadan rahaman mu suna tsoron azabar mu nan kuma yace da nan kuma Allah ya umarni mana ud'u wad'u ku kira ku bauta ta mu Allah kaufan kuna masu tsoron azabar Allah wa tam'an kuna faɗan rahama ta Allah wani shi ake bauta ta ƙwarai wanda ya bauta ta mu Allah don tsoron azabar shi da faɗan rahama shi shine mai bauta ta Allah ke so wata aqida kun aje ta ageyi ta sa mu aqida Qur'ani da Sunna yace inna rahmatullahi qadim min al-muslimin lalle rahama ta Allah tana kusa da masu kyautatawa dan wannan sati da ya gabata mun karanta ruwaya wata manzara ke ba labarin cewa ɗayan ku ba wanda aikin shi kadai zai sa shi aljanna sai suka ce haka ya rasulallah ya ce hanni illa an taɓa wanda labi ramata minu ko sai allah ya lulluɓin da gana mashi to nan wani suka ga kenan aljanna kun ta mai rabo ce a'a ta mai nan ana maganar aikin mu kadai in za a auna girman rahama ta Allah bai isa ba shi aikin Allah za a auna kan neman Allah bai kai ba Allah ba mutuncin aljanna to amma masu aikin ne rahama ta Allah tana lullube masu aiki na kwarai shi ne inna rahmatan lahi almin mutum rahamar Allah tana kusa da masu kyautata aiki ke su suke samun rahamar ta Allah ba mara aiki ba ta ta aljanna ta mai rabo ce ta mai ramar ba ta mai rabo ta mai aiki ce ta ta zai ma kalmar mun da zai ma ko Allah ta sakamakon masu aiki ne fa ni ma adra amil ta Allah ta da ma da la fa ni ma adra amil Allah ta ko ma da daladan masu aiki zalaka bi ma karantum fi ayatin khaliya al'ana cikin mola da aljanna wannan abin da kuka aikata ne a cikin kwanakin duniya kidan wa aljanna Allah na ba bayi na kware masu aiki kaka ce ta mai raboci wannan magana ya sa kasala Qur'ani da Sunna ci gaba
wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون نعم أنا كما Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah wanda ke kira a kadaita da ibada Allah shine ace wa huwa can ba mun karanta Allah da siffofin Allah da aikin Allah ke ko neman Allah ko to shi dai wannan Allah shine ke aiko da iska kahin zawwal ta bada bushara albishin midari ga ruwa nan na zawwa kayan ayi ruwa ka tare da ga suka ta kasa fi ya ce maza aje gida da gudu a nabi dan ana tsammanin zawar ruwa to Allah shi ke aiko da wannan iska ta ba ku bishara ga ruwa nan a baya e ruwa na zawwa yace hatta idza idza qalata sahaba hatta idza aqallata sahaban lokacin da iska ta ɗauki girgije na amana ta ɗauki kamar iska ta ɗauki girgije Allah ya ba iska damar ɗaukan girgije to idan ta ɗauki girgije su kunawo libaladin mai sai mu kora wannan girgije zuwa ga wani gari inda ke mana bushashe da yawan wannan iya karantar da mu cewa ashe lalle akwai tasiri maganar hadiri maganar iska na ka samu matsala wajen wasu wani aka ba labari a alakwal a wani ilimin wani an zo alibin ana ba mutane labarin iska oxygen da hydrogen da wani aka gamu sai aka samu wannan mulkin na ruwa aka samu wane ne to ya zaki na kunce allah shi allah shi shi ke ruwa daga sama ka ce an gama mulki da wane ne da oxygen wane ne ta ka huta har ka huta mutum to shi yan uwa maganar da ake na haɗa iskokin da a samu wannan iska nau'i a gama a gama a samu abun mulkilkiro abun ruwa iska ta wace ce wa oxygen kin wa wacce kin zuciyan wa yi Allah ya kai shi rizikun na ce ku sun sani da za a yi mutum an gama mun mun namiji da aka samu mutum adam an sa an same mu ta kama laba an samu mutum daga namiji da mace mun namiji da aka gama kai shi kenan mutum ce wai mun ba Allah da kashi kan kanka sarka duk ɗaya ne wannan kuma maka labari ga yadda ake samun hadiri waye hadirin waye iskan waye iskokin waye hada su wa ba iskar Allah shi Allah ne Allah shi iskokin shi da kai shi ko zaman da Allah ba na aina wani ma abin da Allah ne kun da mun diba mun gano ashe za a ruwa kaza aka yi kurshi nawa ba mai cewa wani ne ko wani duniya ta yi ko wani ilimi yayi abin da Allah ne yayi ya ga fuskoke shi ya hada hadarin ruwa suka suka mu aka samu ruwan kuma ya tsara wannan ruwan raka shi ake iska take daukar ruwa kuma imani akwai mala'iku masu tahiya suna raba hadiri akwai ruwan ingantatta bukari ko musulun wanda ake ban labarin cewa wata rana wani bawan Allah iya cikin daji sai a cikin hadiri ya taso sai ya ce a shayar da gonar wane a shayar da gonar wane iya cikin hadiri a shayar da gonar wane mama ke kama shi cikin ƙwararrun sinu ya ce sai iya tahiya iya tahiya sai iske wata gona wani mutum a ciki ita gonar ita kaɗai ake maruwa ita kaɗai ba wani kewayen gaba da ba inda kamar ta shi kuma hadin ya an ce a shayar da gona wani kurin ce wallahi wannan gona ita kaɗai iske ba amma ruwa ruwa iya ta gubar cikinta amma kewayen ko ina ba inda aka yi ruwa wannan ruwa ta inganta sai ya kicin bawan Allah lahiya me aka yi waye kai da za ka zama labari na a ya tsara ce na wanka da ni wani ya ce a ya mutu abin ce abin da jikin sikiyar abin da shi ya ce ina tahiya kayan in zo nan na ji an ce a shayar da gonan wani kuma suka ce min kai ne wani an kai musu shi ba mu Allah mai sirrinka ya ce a ni mai nake ba a a kona abu me kake da kwalici a ni da abin da sani dai ina yi wannan gona tawa wannan garka tawa ina aikata ta in na kare ina raba ta gida uku kashi daya in aje saboda saboda noma na gaba kashi daya in aje saboda iyalai na kashi daya in raba talakawa haka kirba ganin shi daya saboda saboda iri na gaba daya saboda iyalan shi daya kuma raba ma Allah raba bayan Allah yanzu baka iya yi da albashin ka baka yi kana yi da kana yi ka samu albashin ka a ka kaso shinkafa da dawa ko da aran maji da gishi ka aje duk da abin shekara ko a wani mota guda ka aje kana yi wallahi ka aje saura ka aje saboda wani abin maganin sauransu saura ka raba baka yi kana yi raba eh ka wuce kudin haya ka wuce kudin abinci ka wuce ɗan rike saura na an kare magani saura ka raba kana yi kusa yanzu ka ba ana iya yi wala da ba iya yi ka gada ba mu kuma kuma kan da gawa kan da gawa shine naka wannan shine naka dai shine naka kuma kana yi wallahi kana yi da abin da kana yi raba gida uku in kana so ina ga kai ma kai kana iya yi kina daga cewa ba Allah ka ke nan tibi girman lamarin shi har ta kai a mai ruwa na musamman ana ba Allah a mai ruwa na musamman haka nan akwai mu da kuma tarba hadisi yace wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati shine Allah ke asko da aiko da iska ta bada bushara kahin zawwa rahma Allah ta ruwa hatta idza allata sahaban har lokacin da wannan hadiri iska mana girgije ya doki iska ke ta doki girgije sama suqunahu sai mu kora wannan hadiri li baladin sahaban sai qala
sabon su kalan ba da suka ta dauki hadiri su kalan mana mai yauni kinnan muke na gilgije mai ruwa shi su kalan hadiri mai ruwa ta dauke shi kuma su kuna sai mu kora wannan hadiri ne balad mai zuwa wani gari matacce wanda ba ruwa ake fa anzalna bihi ma sai mu sabkar da wannan girgije da aka tada da wannan iska ta kora sai a zubo da ruwa a cikin kasar da da ta bushe Allah ce sai mu sabkar da ruwa daga wannan girgije fa akhrajna fihi min kulli samara sai mu hudo daga wannan ruwa za mu hudo da dukkan wannan nau'in tsoro ruwan guda ne amma dukkan nau'in kayan gona wake ne shinkawa ce dawa ce masara ce burji ne mine ne daga wannan ruwan daya Allah zai hudo da komai gaba daya yusu kalmi mai wahid Allah ce daga ruwa daya za a hudo duk wannan nau'in kayan dandano kama kamar daban dandanon daban komai daban amma daga ruwa guda ne na a ta'ala Allah akwai aya ta Allah duk wannan irin nau'in iri nawa nawa duka ruwan guda ne kasam duk wannan irin gaba daya yace fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu tsuro guddo daga wannan ruwan sai mu guddo da dukkan kayan gona fiye itace amci to bayan dukkan wannan bayani da mu ake mutane Allah ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun an ba mu wannan labari muna kallo an yi ruwa an yi tsoro an washar abin sha'awa ƙasa ta bushe ta kuma fadafar iska tana kadawa wuri bushashe za a sabkar da ruwa yan wanda ya san daji kasan wajen ciyawa gasa ya ce jiga ce wane ne duka yau inda za ka je babu ko daya babu ko daya babu iccen ba komi iska na kadawa amma za a yi ruwa kwana ɗaya biyu uku idan ka zagaya ya ka isko gasiya ka isko tausa ka isko jiga ka isko kwana gasi nan kamar na bara inda za ka ɗauki hoton na bara da na ban iri ɗaya tunan Allah ya ji hankalin mu yanda kuka ga wannan tsoro kasa ta bushe a yi shifka tsoro ya hutu iri iri kowane kamar yadda yake ya ce haka kuma za a hudo ku bayan mutuwa ka zalika tukurajun haka za a hudo za a hudo ku kaji wani shi jan hankali ne ka zalika nukurajun mata yadda muke hudo da wannan tsiran na tsiro haka haka za mu hudo da matattu bayan lokaci ruwa su inganta a nan da labarin cewa idan duniya kowa mai mutuwa ya mutu komi ya kare ba mai motsi a duniya komi ya kare zala ce za a yi ruwa kwana arba'in wannan ruwa kamar zaman shi da zai barbari dukkan wani jinsi da aka binne a saman ƙasa kowane mutum adam iya da halitta wadda daga nan dukkan sirrin shi yake ku suka ce a tura adayin ko adayin kin kowa adayin halitta ce wanda Allah ma dukkan wani adamu ba magana mutum ba hatta da gasiya da yakuwa da gurji da hatsi suna da adainawa ka san Allah ma da cin guda ne rabbul alamin in wa hikimu Allah idan ka dauko ma ADN na gurji na yakuwa na menene ka dauko ne mutum da kusa abun ka duk kowa da nashi ko ne zaka idan ka kalla idan ka kalla na'ura ko ne da ADN ke shi anan wannan abun mai ADN anan sirrin abun yake da wannan ADN kin naka duk abin da kake kamar duniya wallahi inda za a ɗauko a ɗauki wata da kansa yan uwa kullum mutum ya ilimin zai san Allah ko ilimin wani ta na turanci duk mai ilimin cikakken sai gane girman Allah wannan adayin cewa idan ke na aka yi ruwa da mutum annabi ke ba labarin dukkan jikin ɗan adam a tsaci banda adam janama adam janama adam janama wannan kashi Allah ce dukkan mutum komi kasa za ka ci banda wannan wannan ya tabbata wannan shine adadin da ake ban labari shine kasa ba ta ci an ce yau inda za a yi gobara ba magana ba wai kasa ta ci ko a yi gobara ka zama toka ka zama toka inda za a shekara dubu amma wannan nan gama nan magana wai a wajen marasa imanin ma a wajen tura marasa imanin da Allah lahira sun yi imani idan mutum za a kona shi ya zama toka a shekarar dubu in an zo inda a kona shi za ta ma a adana ke shi za ta muna hadisa ta adana ta tana da mata mutuwa ita wuta mata kona ta wuta gobara mata kona adana muna wani wa ilmiyan a ilmin na adam kafirin matan da haka a da ilmin ta kuna mana wani labari shi ne annabi ya ce daga shi za a tada kowa kin ji inda kake a saman kasa aka wannan ruwan Allah wannan ruwan zai tsuro za a barbare kasa ta duk wani wanda Allah ya a saman kasa sai ya tashi da mu da mun kayan ga maka da mun imani mu da mun imani akwai abu suna zuga daga baya mu da mu je mu da mu yarda mu ko da ba gano mu ko ba gano mu da mu yarda ko ba gano ba an zo mu da mun imani da haka za a yi to sun zai wasu mutu sun ta wuta sun ce ya za a yi a yadda kunna zama rufata ya za mun zama kasa mun zama kashi mun a tado mu suka suka mutu ko suka mutu ka suka kawo cin Allah akan wannan aqida mamakin ya za a ka ce bayan mun zama kasa mun zama kashi a ce a tado mu sabuwar halitta suke mamaki suka kafirce mu Allah suka mutu ka ce wuta suka gabe ko to he yanzu gaba ɗayan su sai suka gano ashe abin nan yana yiwuwa su kuma sun ta wuta ba ko ba da ma koma gyara sun ta wuta kai tsaye Allah kiyaye kaga kullum idan Allah ya ce kaza kun kai zakura ka gano ba gano ba kun kai imani haka Allah ya ce ko ban gano ba ya ba zan gano mun dole ina gano ki ba Allah ka gano kai Allah ka ba ka gano abada kullum kai ka da abin Allah ya ce kurum kenan wannan shine Allah ce yanda aka tsuro da tsuro daga cikin ƙasa bayan ta bushe kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun haka zamu huddo da matattu bayan mutuwa an ga muku labarin ne don ku zamanto masu hankalta ku yi tunani ku gano girman Allah subhanahu wataala Allah ce gaba
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم نعم الله سبحانه وتعالى كتاب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي gari wanda yake kyakkyawa ma'ana ƙasa kyakkyawa tana hudo da tsiranta ya kurji na ba ta tana hudo da tsiranta ko ana hudo da tsiran ga ƙasa kyakkyawa da izinin ubangiji wallazi khabusa ƙasa mummuna la kurji da kan ba ta hudo da tsiro cikin sauki idan kadan wannan ma ibn kasir ke cewa anan Allah subhanahu wataala iya buga misali ne na mutanen kwarai da mutanen banza ya karuwa da imam bukhari ya rubuto muslim ya rubuto manzala ke cewa ana annabi ya bada misalin irin sabkan alqur'ani hera mutane gida uku manzala ya bada mutane ya bada misalin mutane gida uku ne ga na ruwa take yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-ilm wal huda kamathal qais al-kathir asaba aradan فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت القلع والعشب كثير وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت القلع فذلك مثل ما منفق في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أسدت به معنى دي رواية مذلك labarin cewa misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi kina na alkur'ani da shiriya ya ce misalin shi kamar kilikije ne ruwa ne aka sabkar a wata ƙasa kala uku wannan ƙasa akwai ɓangare guda wata wace tsaye fatan tsayiba wani bangaren kasa mai jigawa mai albarka wanda ya amshi ruwa ya hudo da tsiro ya animan ruwa ya ba da tsiro daga cikin shi ɓangare ɗaya kenan ya ce ɓangare guda na ƙasan shi bai hudo da tsiro amma iya rike ruwa wannan ruwan da ya rike za a zo a ɗoka a shayar da dabbobi a je a yi ban ruwa a wata ƙasa daban wani bangaren shi bai rike ruwa kuma balle bai tsarfe hudu da tsaro an haka mishi ruwan kuma bai rike ruwa balle a zo a yi amfani da shi ita ne misali aka buga misalin wanda ya yi imani ya yi ilimi na addini ya yi aiki da shi shi ma ya karantar shi misalin bangaren kasa mai albarka ta rike ruwa ta hudu tsaro an amfani da ita ya ce na biyu wanda shi kuma iya rike ruwa wanda kuma bai hudu tsiro amma za a zo a yi ahwani ya wasa mu cikin mutane nau'in waye ba su mutane wanda kun shi gurin shi kurin a ce ya ilimi ya harce qur'ani hadisi dubu kaza a kan shi shahada kaza a kan shi kurin gurin shi kenan haka zai zo ya karantar da ku ya muku wa'azi ya baka ilimi kai ka dauki ilimi kai aiki ka nemi yarda Allah kai aikin Allah ka samu aljanna shi wa ba abin da ya amfana shi amma ilimi da ilimi a wajen shi an dauka an ahwa an yi aiki akwai mutane wanda yawa kansu akwai malaman haka masu ilimin da yawa su kunan gurin ilimin kenan ba aiki ba to kai zaka dauko sa karantar a amfana amma haka ba za ka ji balla ba gobe kiyama sai wani har huda gidan wuta da malami ne mai ilimi aiki mai karantarwa amma bai dan Allah ba irin wannan kenan wanda ya ilimin amma shi bai amfana da komai ba bai aiki da ilimin ba to amma wasu sun amfana shi ne bangaren kasa mai rike ruwa ba ta hudu tsoro amma za a ɗauka a amfana da abin da ke cikinta zulun ɗan dama dama da ta uku ya ta kuma ta uku kashe na uku ba ta rike ruwa balle ta dutsuru ta ta wani misalin wanda shi ilimin daman ba ruwan shi bai ɗauka ba balle ya aiki balle ya karanta to shi ne kinan misalin da Allah ya buga wa mutane kinan mutane haka suke akwai mutum na kwarai wanda yake amfanuwa ya yi hudda a samu aikin alkhairi tare da shi kuma akwai mutumin banza duk abin da na zamani na karantarwa duk abin da zai yi bai mai amfanin kudi shi ne maganar cewa wani balin da tsayi ya kurji na bashu fi zama bi ƙasa kyakkyawa tana hudu da tsiranta da izinin ubangiji wanda zai kafa da kurji da na gida kuma mummunan ƙasa mummunan wuri bai hudu da tsoro sai tsakken ke ɗan kaɗan babu albarka wurin kazalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun Allah ce inda kaga haka haka muke ba kawo misali a kawo wannan a kawo wannan a kawo ayoyi daban-daban dan a jawo hankalinku Allah ce iya haka dan mutane masu godiya da ni'imar Allah Allah sabu masu godiya wannan ga lokaci ya ya karbar mutane insha Allah Allah ya yanke biya duka bukatun alkhairi Allah tabbatar mu kan imani Allah ya yarda bukatun alkhairi gaba daya masu bukata duka Allah ya bukatun su masu addu'a addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته